أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن والاه وما توفيقي إلا بالله اللهم يا معلم آدم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وحسبنا الله ونعم الوكيل الله المستعان على ما تصفون باك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يومنا شابير ga watan Rajab hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku wanda daidai da sha shida ko ga watan biyu shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu karatunmu na fa'idodin salata annabi sallallahu alaihi wasallam wannan shine halka ta arba'in da uku kamar yadda aka sani karatunmu da ya gabata mun kammala magana akan yadda salafus salih sahabbai da tabi'ai da tabi'u tabi'ina da wanda suka zo bayan su suke girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suke shiga hali idan an ambace sunan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kamar yadda muka ji imamu na imamu dari da hijira imamu malik bin anas Allah kara masa yadda yake yi kuma ya ba da labari cewar ya ga hakan a gurin shehunansa irin su sayyidina muhammad bin munkadiri irin sayyidina abu ayyuba a as-sakhtiyani kenan da shauransu saboda haka a yau za mu tashi magana kan alkalamu ala ma'anis salatil ibrahimiyya zance akan ma'anonin salati ibrahimi zance akan ma'anonin salati ibrahimi a malaiti zakarna fil wajhi salisi mun ambata a fuska ta uku min alkalami ala qaulihi ta'ala nazance afsafadin ubangiji madaukakin sarki inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima alaya alkarima malaiti zakarna hunaka jumlatan mun ambata wasu jumloli a sananka a fuska ta uku din nan min riwayati sigatis salatin ibrahimiya daga riwayoyi na sigar salati ibrahimi fala budda idan mil kalami ala ba'dhi ma'aniha da haka babu makawa a yayin nan da yin magana akan shashin ma'anonin salati ibrahimi hatta ya ta'allama al-jahilu har wanda bai san ma'anonin bai sani wa ya tazakkar gafilu wanda yake marafkani ya sani ya manta ya faɗaka ya tuna wa takmul fa'idatu kuma fa'ida ta cika wa zalika abin da yasa annaha maqluba fi salawati domin ita salati ibrahimi a bar nema ce a cikin salloli da ake yi lillahi rabbil alamin ga ubangijin talikai bayan magilil musalli yana kamata ga mai sallah an yi tafahama ko game yin salati an yi tafahama ma'anil ma'anil aqwalil mashru'ati fi salati ya fahimci ma'anoni wanda suke na ababan fadi wanda aka shar'anta a cikin sallah kama yulahizu asrar af'alis salati wa maqasida kamar yadda ya kamata ya lura da sirrukan ayyukan sallah da manufofin ayyukan sallah wa sawfa nazkuru ba'd ma'ani al-ibrahimiyya da sannu za mu faɗi shashin ma'anonin salati ibrahimiya mujmalatan a tattare khawfal malal min at-tafsiri dan tsoron ka a kusa idan muka ce za mu rarrabe jawabin dalla-dalla za a iya kosa da haka za mu ambata a taƙaitan jimal. Wal kalamu ala salati ibrahimiya magana kan salati ibrahimi saufa ya kunu insha Allah ta'ala murattabat zai kasance insha Allah a jere mashruhan abin sharhantawa ma'ana abin yin bayani kalimatan minha ba'da kalimatin kalma bayan kalma wa zalika abin da yasa zamu yi haka litattadihal ma'ani dan ma'anonin su fito fili ma'an sijamil mabani tare da samun dacewar magina wani ƙulu ina faɗa wa billahi ta'ala taufi katari ya tabbata ga Allah alwajhul awwalu fuska ta farko fil kalami ala Allahumma cikin yin magana kan ita Allahumma ita ce kalma ta farko a cikin salatin to menene wato ma'anar Allahumma Allahumma sai malai ce inna ma'ana Allahumma haƙiƙa ma'anar Allahumma ma'anarta ya Allahu shine ma'anarta ya Allah ke in ka ce Allahumma kana nufin ya Allahu falmimu fi akhirin ismi ita min jaye din nan da take ƙarshen sunan Allahumma to mimi din da take ƙarshen sunan iwadun an ya fi awwalihi musayan ya take a cikin farkon ya din mimun din ne take da ya in ka ce ya Allahu ka ce Allahumma in ka ce Allahumma ka ce ya Allah hada min khasa'is al-ism al-jalili wannan yana daga cikin keɓance keɓancen suna mai girma wa huwa Allahu shine suna sunan Allah Allahu a kama khasal ismul jalil bi qat'i al-hamzati inda nida kamar yadda shi wannan suna yake banta da yanke hamza yayin kira fata kulu ga ce ya Allahu bi qati hamza ko waqtusa aidan bi wujuhi ya zama hamzar gata nan wato maqduwa hamzatul qati kenan ya Allahu kamar da ya halatta ana cewa ya Allahu ko musamman da a cikin waka za a ji ya Allahu a waka ana ana ana rangwantawa ko saboda haka amma a zance kaga za a ce ya Allahu ha wannan sunan ismul jalala ne yake banta da wannan kamar yadda yake banta da a sa masa mimi musayan ya yake banta kuma da a sa masa alhamzat hamzatul qat'i to wastassa aidan bi wujubi tafhim lami har ila yau ya ke banta da wajabta girmama lanjayen Allah an bayyana ba a cewa Allahu a'a sai dai ka ce Allahu littafhim dan girmamawa ya Allahu an bayyana yawa sai an fakhama ya Allah Allahu haka ake fada yawa yawa haka ake fada ai tafhimul lam wa bidkhulin nida'i alaihi ma at-ta'rifi kamar yadda an keɓance shi da shigowar wato ya ta kira kuma tare da ta'arifi din shine yallahu da nasi wa hunaka iddatu khasa'is khasa'is li hadha al-ism al-jalil ko li hadha al-ism al-jalil akwai keɓance keɓance da yawa wanda wannan sunan na Allah yake da su da shi Allahu wanda shauran sunaye na Allah ba su da shi mazkuratun fi maraji'iha amma in an koma inda aka yi magana a kai malayi ce za a je a samu wa'annan keɓance-keɓance da sunan Allah tabaraka wa ta'ala yake da shi wanda wani suna bai da shi ala ayyi halin shine wato al-ismul jami'u wato kuma alamun alal zatil muqaddasati wanda wannan suna ba wani wanda yake sunantuwa da wannan sunan shi Allah ba wanda aka ba aransa ba kuma wanda yake sunantuwa wanda bi ya sa shi ko kafiri ko musulmi kasawa wanda kasawa zai mutu ne kawai eh shine ko kafiri ko musulmi ba wanda wanda zai rayu a samai hal ta'lamu lahu samiya kai ka taba ganin wani mai suna irin na Allah ai babu an fahimta saboda haka wannan sunan Allahu alamun ne ala zatil muqaddasati kuma suna ne murtajili wanda wato ba wai kago shi akai daga wata kalma a ce aluha ya aluhu kaza wannan duka malamai sun ce abin da ke mai rinjaye kawai suna ne alami absa zaki abin tsarkakewa haka kawai sunan yake Allahu a kowane yare Allah Allah ne kuma Allah yake cewa tabaraka wata'ala da haka shine sunan da duk sunaye suke kowa masa Allah ya raba wannan sunan duk sunayensa shi kan ba za a raba mai wani yawwa ya ce huwallahu al-khaliqul bari'ul musawwir هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر duk هو الله shi aka aka sifanta da wayannan sunayen da aka duk in ka ce Allahu duk sunayen nan ka faɗe su duk sunayen nan ka faɗe su shi kuma sunan mabayyanarsa to halitta ne su ne mabayyanarsa domin sunan martaba ne an fahimta suna ne na martaba su kuma halitta su ne martaba ba sunansu ba ne sunan Allah ne su dai su ne mabayyanan martabar domin suna ne na uluhiyya na ubangijantaka an fahimta ga abdu ga ma'abudu ga ilahu ga ma'aluhu ga abun bauta ga wanda aka bautar ko ga abidu kai ga ma'abudu ga mai bauta ga wanda ake bautawa to idan aka ce ga abun bauta to ko babu bautar yaya kenan ba bautar ba wanda za su yi bautar kaga tunda ga ma'abudu to za a samu ibadatu za a samu abdu ita bautar sai kuma a samu masu yin ta ko to da Allah ya tashi sai ya samar da mu halitta sai aka sa mana bautar da zamu yi sallah ni azumi ni kaza ni kaza to da aka kaga ita shi wannan sunan mabayyanarsa shine an bayyana shine abinda Shehu Tijani radiyallahu anhu ke faɗa cikin Jawahirul Ma'ani cewa su halitta fal fal fal fal khalqu martabatun lil haqqi su halitta martaba ce ta Ubangiji tabaraka wata'ala to in ka ja faɗa ka abin da yake nufi kenan su ne mabayyanar aikin Ubangiji Allah shi ya komai an bayyanta da motsinmu da sakanatinmu da harakatinmu da cinmu da shanmu da komai nawa Allah ya halitta ko ba wanda ya tashi wallahu khalaqa kuma ma ta'maluna to da ya halitta kowa sai aka gwargwada aikin nan da Allah ya halitta sau da aka sai ya lalibi inda zai fitar da wannan aikin sai ya yi mu da shauran halittu kowanne sai aka yanka masa aikin da za a fitar cikinsa an bayyanta kaga kenan mu mun zama mai mabayyana ta aikin ubangiji mu halittarsa kuma ya yi mu don mu san shi don mu bauta masa domin da ba a yi mu ba to da martabar da bata bayyana ba ko dan shi zati ba zai bauta a zati zati ba zai bauta a kansa ba an ba shi shine abun bauta to sai an samar da wanda za su bautar to ta inda halitta suka zama martabatul lil haqqi kenan in ka duba jawahirul ma'ani kaga haka to abin da shi tijani ke nufi kenan ka tafi wani guri an bayyanta karatu ne warawara a qur'ani da hadisi amma zancen sufi sai sufi an fahimta yawwa mala yace ba za mu bassada magana cikin sunan Allahu ba babu shakka wannan suna wato duk abin da ka cire a cikin sa yana nan a sunan Allah kaga Allahu ko to cire alif din farko sai dawo lillahi ka ƙara cire alif din da lanjaye sai dawo lahu ka ƙara cire alif din da lanjaye da lanjaye din sai dawo hu duk shi ne Allahu la ilaha illahu lillahi ma fi samawati wa ma fil ardi lahu al-khalqu wa al-amru huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a Allahu lillahi lahu huwa tabaaraka wa ta'ala to da haka wannan sunan shi kadai yake da wannan amin yake da da wannan mumayyizat din to da haka shi yasa sunan jalala ismul jalalatin eh da za ka ringa yinsa to duk sai an kone maka son komai ka daina son komai ba Allah ba komai sai an kone maka sai an kone maka sansa gaba daya sai ka ji komai ya fita daga ranka eh sai ka da kana rayuwar ba ba irin mutane ina ba ta an bayyanta eh sai ka da kana rayuwa ba irin ta wannan duniyar da ake ciki ba sosai kuwa eh sam sam komai zai fita zai fice ma a rai sai Allah tabaraka wa ta'ala ah wa hadha alqawl mala yace wannan magana wa huwa shine annal mima ita mimi min Allahumma daga Allahumma iwadun an ya'in nidai aka ce musayace akan ya'un nida huwa qawlu sibawaihi maganar imamu sibawaihi ce amma babban malamin nahwu wal khalil bin Ahmad al-Farahidi ustazul arud wal qafiya kenan kuma ustazul lugha wa gairuhuma wa gairihima min ulama'il lugha da wasu su daga malaman yare وذهب الفراء فراء يتفي ومن تبعه من الكوفيين da wanda suka bi shi na daga malaman luga na kufa ila anna asla allahumma asalin allahumma ya allahu ummana bi khairin ma'ana ya ya allah ka nufo mu da alkhairi ai uqsudna bi khairin وحذف حرف النداء تخفيفا ياك شافي حرف النداء دن سوقاوا ثم حذف الجار والمجرور وهو بخير ياك شافي داري ده مجروري با شيني جار هو حرف الجار خير وما شيني مجرور ببي ياك شافي بباء بالباء هو ثم حذف المفعول به فناغا شافي مفعول به وهو نا يقصدنا دين هو شيني مفعول به min umma na ɗin nan, faba ƙiya umma, sai wannan umma ɗin ta wanzu, an fahimta, Allahumma, mun faɗa ne muna hikaya in abu za mu ce mu ce faba ƙiya ummu, an fahimta, amma muna hikaya ne za mu ce faba ƙiya umma, fasarar ta ƙadiru, sai ƙaddarawar ta kasance, ya Allahu umma, haka ya tsaya. To, sun mahuzi bashil hamzatu min umma, sai aka sake shafe alhamzan nan daga umma likasarati isti'mali hadha lismi fi du'a'i saboda yawan amfani da wannan sunan a addu'a fa baqiya Allahumma sai Allahumma sai wani kaji asalin abu ya Allahu ummana bi khairin an bayyana ya Allahu ummana bi khairin sai aka cire ya da aka cire ya sai kuma aka zo aka cire jar da majrur shine bi khair sai aka share mafulin bihi na din nan to da haka da aka share na sai zama umma da ya Allah sun wazo sai a ce ya Allah sai Allahu da umma suka wazo sai aka ce Allahu umma an bayyana to da ya zama haka to yawan amfani Allahu umma Allahumma to yawan amfani sai aka ce alhamdulillah sai koma Allahumma an bayyana idan takbiri Allahumma amma wannan izi malaman kufa kenan alfarra'u da wanda suka bi shi na kufa amma imamu sibawai da khalil bin ahmad alfarahidi suka ce kawai Allahumma mimun din nan iwadun ce anil ya kawai ya Allahu ne sai aka sa mimi din sai ta musanyi Allahumma wannan sabani ne tsakanin malaman lugha wa qala ba'd ulama'i shashin malamai suka ce innal mima ita wannan mimi din iya kalwawi kamar wawi take addallati ala jam'i wanda take shirewa a sajami fajja'i shine addu'a hina yad'u bi qawli yayin da yake addu'a da fadin sa Allahumma yace Allahumma ka annahu yaqulu kamar yana cewa ya manittama aslahul asma'ul husna kulluha ya wanda sunaye kyawawa suka tattara gare shi ga baki daya in kace Allahumma kamar ka faɗa haka wazalika abinda yasa li'annal wawa domin shi waw kalmimi kaman mimi yake fa inna harfun shafahiyun mimi harafi ne da yake balebe na baki yazma'u na'iqu bihi shafatai lokacin da mutum zai yi furucin sa yana hade bakin sa zaka ce ma sai ka hada leban sama da da na kasa ko ka ce ma ko zaka fa wada'atu al-arabu alamatan alal jam'i larabawa sai suka sanya mimi alama ce a jam'i domin za ka haɗa leɓanka na sama da ƙasa kaga ka tara abu biyu to da haka sai suka sa mimi ta zamo alama ce ta ta jam'i fa qalu fi jam'i damiril mukhadaf sai suka faɗa a cikin jam'in lamirin abokin zance sai su ce antum ko ku da yawa kenan antum kaga aka sa mimi din nan wanda ita ta zama alama akan jam'i ko wa jam'ul ga'ibi jam'in wayanda ba sa nan sai su ce hum kaga ga mimi nan shi ma to wani abu zalika da makamancin wannan malamma kana qawlu allahumma min babin nida'i yayin da fadar allahumma ya zamo daga babin kira huwa nau'un min alwa'i dalabi kuma nau'i ne daga nau'o'in nema fala yuqalu allahumma ghafurur rahim ba za ka ce allahumma ghafurur rahim ba a fada an lura ba za ka ce allahumma ghafurur rahim ba eh ba za a fada haka ba wa inna ma yuqalu sai dai a ce Allahumma ghfirli warhamni an lura Allah ka mun gafara ka ji kaina amma ba za ka ce Allahumma ghafurur rahim da ma'anan Allah bi gafara bi zai ko Allah ya mun gafara a Allahumma ghfirli warhamni wala yadkhulu harfun nida'i illa nadira kuma ba a cewa ya Allahumma sai kadan ana dan fada amma kadan ba yawa ka koma zantar larabawa za ka gani amma bai da yawa e bai da yawa me yasa saboda shi Allahumma ya taro harfin bid'a din a ciki wa sai ka sa ba daga sai ya Allahumma ba sai ka faɗa amma dai ana akwai wasu sun faɗa wal aktharul hamma bit ta'awuzi wa shadda ya Allahumma fi qaribi ko wal aktharu Allahumma bit ta'awuzi wa shazza allahumma fi qaribi kamar yadda ma abucin kula sai fada wato mafi yawa suna cewa allahumma bit ta'widi ma'ana da musaya mimi a matsayin ya wa shazza allahumma amma a ce allahumma wannan ya zama shazi ne kadan ne bai da a cikin larabci ai fi shi'ir yakan zuwa cikin waka min zalika qawlu umayyah bin abi salt daga wannan fadan mawaƙin nan umayyah bin abi salt ko wanda annabi sallallahu alaihi wasallam shine yace waƙasa ta musulun da ko mawaƙan jahiliya ne eh amma waƙoƙin sa duka sai kaga kaman musulmi eh to da ka yawa shi wannan kuma talabidu talabidu ba shi kuma Umar ibn Abi Sal shine wanda annabi sallallahu alaihi yake sa abiya mai waƙasa yawa yana tare da wani sahabi ko ya goyo shi yace masa hal ma aka me shi ila Abi Sal kana da wani abu na waka abu san ka haddace sai ce ba shakka na haddace sai ce to hi mana biyo min sai ya biya baiti da manzo Allah sai sai ya ƙara cewa hi ma'ana biya da larabci kenan biya yace sai da nayi mai baiti 100 manzo Allah ya goyo shi a abun hawa to shi ne mazalar cewa ƙasa ta musulunta wato kuma ya tubin abisal to yana cewa in takbirin lahumma takbir damma wa ayyu abdin laka la alamma inni idza ma hadathun alamma aqulu yallahumma yallahumma kaga ya zo a cikin waka da haka suka ce ana faɗa nadira domin a cikin masajin na lugar larabci akwai ash'arul jahiliya ko qur'ani hadisi sabani saboda ana yin riwaya da ma'ana suke sabani amma dai abin da yake marzuhi shi ma hadisi masdari ne daga cikin masajirul luga daga cikin masajirul luga kuma ash'arul arab waƙoƙin larabawa da haka ana komawa a gani shin larabawan jahiliya sun yi amfani da tarkibi ko kalma ko wani abu kamar haka to shi ma hujja ne don haka da suka ce ba a cewa yan lahun masu don kakkaje ka ga mawaƙan jahiliya sai aka ce illa nadirar sai kaɗan musamman a cikin waƙa na ba ta an gane ga shi an gani a waƙar ɗaya daga cikin mawaƙan jahiliya kuma yusuf bin abu sal ya yi amfani da ababin da yake cewa ya ubangiji in kai gafara kana gafartawa da yawa ne eh duk wani bawa naka su ba zai tsanantu ba idan wato wani wato zunubi ko wani abu ko wani al'amari kai ya faru alam ma ya yi raɗaɗan da ni idan wani zunubi ko kuma wani kai lamari ya faru ya sa ni jin raɗaɗi a ƙuli yallahumma yallahumma nan da nan zan kowa na Allah ka ɗauki a kawo ɗauki to shine wa du'a'u bi hadal ismi addu'a da wannan suna Allahumma huwa du'a'un addu'a ne bi jam'i wato min min al-asma'i ilahiya wanda yake ya taro sunayen Allah gaba daya qala an-nadru bil shimil an-nadru bil shimil yace man qala Allahumma wanda shi yace Allahumma in zai addu'a faqad da Allah ta'ala bi jami'i asma'i subhanahu ya roki Allah da gaba ɗayan sunansa wa qala al-hasan al-basri radiyallahu anhu Imam al-Hasan al-Basri ya faɗa Allah ya ƙara masa yadda yace Allahumma shi fadin Allahumma majma'ad du'a matattara ce ta addu'a ai bil asma'i matattara ta sunayen Allah wa qala Abu Raja' al-Utaridi Abu Raja' al-Utaridi yace innal mimma fi qawlihi mimi din nan cikin fadin Allahumma fiha tis'atun wa tis'una isman min asma'illahi ta'ala a cikin ta akwai sunaye 99 na Allah madaukakin sarki wali zalika dan wannan ne قال بعض العلماء والعرفاء شاشم malamai da masana Allah suka faɗa suka ce innahu lismu al'azam alladhi idza du'iya Allah bihi ajaba suna ne na Allah mai girma wannan aroki Allah da shi yake amsawa wa idza su'ila bihi a'ta in aka roki Allah da shi kuma yake badawa wannan fuska ta ɗaya kenan ta fassarar salati ibrahimi kalmar Allahumma alwajhu sani fuska ta biyu fil kalami ala ma'ana salli ala muhammadin a cikin magana akan ma'anar kai salati a sanin muhammadu sallallahu alaihi taqaddama ma'ana anna ma'ana salati lillahi kama qala abul aliya ya gabata a karatun mu na farko akan ma'anar salati kamar yadda abul aliya ya faɗa cewar huwa sana'uhu shine kirarin da Allah yake wa annabi dan sa wata azimuhu da ban girma da yake masa mali ibn abbas radiyallahu anhu qala Abdullahi da Abbas Allah ya kara masa yadda yace da shi da wani babansa Allah ya kara masa yadda yace assalatu min Allah rahma salati daga Allah ga annabi sallallahu alaihi wasallam ce wa min al malaikati istighfar daga malaiku kuma istighfari na'am eh inna salata min Allah ta'ala tashtamilu ala sanai salati daga Allah madaukakin sarki ta taro kirari wata azimi da ban girma wal rahmati da jin kai wal afsi da tausasawa wat tafaddul da baiwa فجميع ذلك duk gaba ɗaya haka dakilin mai shiga ne wa madumunin ya kunshe fi salati minhu subhanahu a cikin salati daga gare shi tsarki ya tabbatar masa wahiya ita ai salatu subhanahu wa ta'ala salatin da Allah yake takuna ala hasbil musalla alai tana kasancewa gwargwadon wato wanda aka yi salatin gare shi wa rusbatihi inda Allah ta'ala da matsayinsa gurin Allah wa hubbihi da sansa wa qurbi da kusancinsa walamma kana sayyiduna muhammadu sallallahu alaihi wasallam ahabba ila Allah ta'ala min kulli habibin yayin da manzo Allah sallallahu alaihi ya kasance shine mafi soyuwa ga Allah daga dukkan masoyi wa aqraba ilayhi min kulli mukarrabin mafi kusanci zuwa gare shi daga dukkan wato abun kusantawa mutakarribin da kuma mai kusantuwa wanda aka kusanta da wanda yake kusantuwa annabi Muhammad shine mafi kusa gare shi ga Allah gare shi sallallahu alaihi wa huwa akramul awwalina wal akhirina kuma shine mafi girman na farko da na ƙarshe a larabbil alamina alsa ubangijin tarikai allazi kasahu Allah ta'ala bi maqamin wanda Allah ta'ala ya kubance shi da wani maqami la yushariku fihi gairu wanda wani manzo Allah sallallahu baya tarayya da shi cikin wannan maqamin ala na'am wa huwa maqamul wasilati wanda wannan maqami shine maqamul wasila allazi la yanbaghi an yakuna illa li abdu mahid wannan maqami na wasila ba zai kasance ba bi kamata ya kasance wace gabawa kwada wa sayyiduna muhammadin sallallahu alaihi wasallam shine shugaban mu annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam allazi huwa fardun fi maqami fi maqami wanda shi ɗaya ne a cikin wannan maqamin nasa ah lidalika dan wannan kana salatu lillahi ta'ala alayhi sallam khassatan salatin da Allah yake wa annabi sallallahu yake bantacce ne ga annabi ba irin sa Allah yake wa kowa ba an fahimta salatin da Allah yake wa manzo sallallahu ba irin sa yake wa kowa ba na annabi na daban ne Allah yana wa bayinsa salati ko in sun wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam salati Allah yana musu salati to amma ba salatin da Allah yake wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na daban ne ba irin na kowa bane da haka kowa gwargwadon matsayinsa da kusancinsa gwargwadon irin salatin da Allah yake musu kaga ko annabi Muhammad zai ku kowa girma a gurin Allah ya mu kowa kusanci da haka salatin sa na musamman da haka a la'ikatan bi maqamihi al'ali ala kulli maqamat salatin nan mai dacewa ne da maqamin manzo da sallallahu wanda yake madaukaki a dukkan makamai fa mahama tasawwara hal mutasawwiruna duk yadda masu tsawaro salatin Allah take ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk yadda zaka tsawara wa qaddara hal muqaddima duk yadda masu gargada za su gargada la yudrikuna kunhaha ba su isa su riske mutukar yaya take ba wala yuhituna bi wasfiha ko ba za su iya kewayewa da sifarta ba wa nuriha da haskenta wa amma salatu lillahi ta'ala ala al-mu'minina amma salatin da Allah yake wa mu'minai atba'i hadha ar-rasul al-karim sallallahu alaihi wasallam mabiyan wannan manzo mai girma ta sallam fa inna ma hiya ala hafi imani ta tabbata ne gurgurdan imanin ka gurgurdan imanin ka gurgurdan salatin da Allah yake maka wa qad naluha su mu'mini sun samu wannan salati na Allah bi sababbi tiba'ihim sababin bin su li hada sayyidil a'zami sallallahu alaihi wasallam ga wannan shugaba mafi girma sallallahu alaihi wasallam wa fadlu tabi'i shi ko falalar mai bi ala qadari tabi'iyyatihi li imami ya tabbata gwargwadon yadda kake bin jagora gwargwadon yadda kake bin jagora gwargwadon matsayinka gwargwadon binka ga annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam gwargwadon samun tagomashinka na salatin Allah gare ka akaraja abdu ibn humayd wa ibn al-munziri al-mujahid radiyallahu anhu qala ibn Umayr da ibn Munzir sun fitar daga Mujahid Allah kara masa yadda yace lamma nazala da yayin da inna Allahu malaikatahu yusalluna ala nabi ta sauka al-ayata qala Abu Bakar radiyallahu anhu sai Abu Bakar Allah kara masa yadda yace ya Rasulullah ya ma'aikin Allah alayka salatu wassalam ma anzala Allahu alayka khairan tunda yake Allah bai taba saukar da alhairi gare ka ba illa ashraka nabi sai mu an dan raba mu albarkatinka wannan salati kuma ba a raba mu ba kai kadai ake kuma salatin nan mu Allah baya mana tunda ake in dai Allah ya saukan ma da alheri kuma ya ce wallazina amanu da aka faɗa ya ce wallazina ko Muhammadu Rasulullah wallazina ma'ahu ashidda laqad taballahu 'alan nabi wal muhajirin wal ansari allura yawma la yukuzillahu an-nabiyya ya ce wallazina amanu ma'a eh wallazi ja'a bis-sidqi wa saddaqa bihi ulaika humul haka dai duk alheri ne zai na bakare shi an saukan maka kuma waye an ta samu ana dan raba mun mutu albarkacin ka wannan kam na talati ba ba a sa mu a ciki ba to na fa nazalat to ya isa a gurin Allah nan da nan sai aka saukar huwa allazi yusalli alaikum wa malaikatu kuma an sa ku za a dinga eh sai aka sa mu eh saboda eh albarkacin sai da na abubakar Allah ya kara masa yadda فهو سبحانه يصلي على حبيبه الأكرم صلى الله عليه وسلم shi shugabanmu subhanahu wata'ala yana yin salati a shugabanmu masoyinsa mafi girma sallallahu alaihi wasallam salatan salatin da taliqu bi maqamin nubuwati salatin da ya dace da maqamin annabtarsa wa mansibi risalati da matsayin manzancinsa wa manzilati wasilati da matsayin wasilarsa wa fadilati da fadilarsa al-khassati bih wanda take banta da shi huwa subhanahu Allah madaukaki salli ala alladina amanu bihi sallallahu alaihi wasallam ya salati afdal sawa da gaskiya da manzon Allah sallallahu wattaba'u suka bi shi takrumatan lahum dan girmamawa gare su bi sababi tiba'i da sababin biyayyar su da suke wa Annabi sallallahu alaihi wasallam wa yukramu tabi'u ana girmama mai bi li karamati masbu'ihi saboda girman abun bin sa yanzu idan Buhari ya nada ka in basada sai ka tafi garin da amin aka tafi inda aka kai ka duk abin da za a yi mai kai ma ya yi maka da su wani fareti su wani waye da waye kai ma ya yi maka me yasa saboda yawwa to haka ne to ana girmama mabiyi da girman mai uban gidansa yawwa to muwa an girmama mu saboda girman annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waya shurufa tabi'u bi sharafi mashbuhi me bi yakan daukaka da daukakar wanda yake bi wa inna a'azama al-asbabi mafi girman sabubba allati tudaifu salawati min Allah ala atba'i nabi sallallahu wadda take wato ninninka salatai daga Allah a sababiya annabi sallallahu ake samun ninke ninken salatai daga Allah a sababiya annabi hiya salatu ala nabi sallallahu shine salati ga manzo Allah sallallahu alaihi da abin da zaka ka samu salatan Allah ninkin ba ninkin to babu kamar salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam man salla ala nabi sallallahu barratan wahidatan wanda yawa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salati dai tar sallallahu ta'ala alaihi biha ashara salawatin Allah ta'ala zai masa salati goma man salla ala nabi sallallahu ashara salawatin wanda yau manzo sallallahu salati goma na lami aka salatin min Allah ta'ala zai samu salati dari daga Allah wa haka za da walai haka za kai ta tafiya duk in kai goma ana ninka ba in kai ana ninka ba yawa fil mudafat rinke rinke allati lam tati illa bi muqabil salati ala nabi wanda bata zo ba sai a daurantar salati ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa min asbab salati Allah ta'ala ala asbabi nabi sallallahu alaihi wasallam yana daga dalilan da suke sa wato ayi ta Allah yi wa mabiya annabi sallallahu alaihi wasallam salati ma rawahu abu dauda wa gairu anil barra'i radiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala abinda Abu Dawud ya rawaita daga Barra'u dan Azib Allah ya kara mai yadda manzo Allah sallallahu alaihi ya ce inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna 'ala as-saffil awwal Allah da mala'ikun suna yin salati a sahu na farko a sallah ashe ba iya kadai salati ne ake samun salatin Allah ba a'a a salatin ne an fi samu da yawa an lura a salatin an fi samu da yawa amma shauran ibadu akwai ibadu da in kai Allah zai ma salati kamar sahun farko a sallah to Allah ya nemi salati an bayyana yawa a a a wani riwayan inna Allah malaikatahu Allah da malaik Allah yana salati wa malaikatahu yusalluna malaikun sa suna salati ala saffil muqaddam a sahun farko wal muazzin shi kuma mai kiran sallah yughfaru lahu maddu sautihi ana gafarta masa iya tsawon muryarsa yawa yanda ya mika muryarsa yadda gwargwadon gafarar da za a yi masa wa yusaddiquhu man sami'ahu kuma in ya daga muryarsa duk abin da ya ji shi min radabin wa yabisin abin nan danye ne ko busashe zai gaggata shi ba lalle sai mai rai ba har bishiyu da duk suka ji in suka ji kana Allahu akbar Allahu akbar sai kai gaskiya gaskiya abin da ka faɗa haka duk abin da ka faɗa suna gaggata walahu mithlu ajri man sallamahu kuma shi mai kiran sallah yana da ladan duk wanda suka yi suka yi sallah tare da shi duk za a tattare kuma ba tare da an an yanke muku na kuma a shi za a yi mai falala da a dawa kuma a bashi eh kaga falalar kiran sallah shine shi dan ya zo yake sa mutane wai a ce wai ba a yin kuɗi ana kiran sallah waye duk dan kasa samu wannan falala an fahimta ƙarya ne ba wani wanda yake ba abin da ya haɗa kuɗi da rashin kuɗi da wai to ka je maka mana kaga masu kudin ladanai ha kaje sai maka ma duk alatin ma duk gasu nan shi arziki ya na Allah ne wa min zalika ma rawahu tabarani wa diya an abi umama ta an nabi sallallahu alaihi wasallam inna allaha wa malaikatahu alla da malaikunsa hatta namlata fi wujra har turuwa a cikin ɗakinta rumfarta wa hatta al'uta fil bahri haski fi a cikin teku la yusalluna ala muallimin nas al khaira suna yin salati a sami sanar da muallimin nas al khaira mu sanar da mutane yawwa al khair an fahimta yawwa wa min zalika ma rawahu abu dawud an barra'i radiyallahu anhu wanda ya zauna yana koyar da mutane alkhairi malami to shi ma ana mai salati an fahimta zauna kana ilmantar da mutane alkhairi shi ma Allah yana maka salati a turuwa mala'iku da kuma kifi a cikin teku haka dai daga Abu Dawud manzo Allah ce inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna 'ala allazina yasiluna as-saffal awwala Allah yana yin salati mala'ikun sa suna salati wanda suke saduwa da sahun farko wa ma min khadwatin ahabbu ila Allah min khadwatin yamshiha yasilu biha saffan babu wani taku wanda ya fi falala da girma gurin Allah kamar takun da za a yi shi mutum ya sadu zuwa sahun farko domin yana shigo shigo mutum wai a ce shigo sahun farko wanda annabi sai sai ta da sun san abin da yake cikin sahun farko in ta kai sai an yi ƙuri'a sannan za ka bari wani ya shige to za ka yi ƙuri'a an fahimta sai ka ga wani ya fi laɓi ya fi so ya laɓe a baya kamar munafiki an fahimta to ana ka matso gaban Allah kuma kana kana da kana da tsayin ba Allah ya tsare an fahimta eh wa min zalika ma rawa Abu Dawud an Aisha radhiyallahu anha annan annan annan nabi sallallahu alaihi wasallam ala nabi sallallahu alaihi wasallam inna Allah malaikatahu yusalluna ala mayamin suhur har ila yau Allah da malaiku suna sallah a sajaman sun kuma yawwa yana ka zo kaga nan kenan dama to wanda suka samu dama to su ma ana musu salati na na musamman an bayyanta wa min zalika ma rawahu ibn hibbana wa ghayru an ibn umar radiyallahu anhuma annabi sallallahu alaihi wasallam qala inna allaha malaikatahu yusalluna ala almutasahhilin allah da malaikun suna yin salati a masu asubanci go eh ko masu sahudin sahur din duk zai dauka an bayyana ko tashi lokacin sahur din ayi sahur haka zai dauka mutafahina kuma sannan da yin masu lokacin sahur din al istighfari wa bil asharihum yastaghfiruna an bayyana to kaji wannan duka wato magana kan ma'anar salati ibrahimi an ce Allahumma sannan kuma an ɗau salli ala Muhammadin sallallahu ita ce aka yi mana kuma wannan to kuma zai fuska ta uku zai ɗau Allahumma salli ala Muhammadin sallallahu alaihi a haɗe ya kuma yi bayani a kanta walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Allahumma amin amin